أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كاتو أولا لتافينا المأدبة النبوية في عدد الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم za mu tashi a shafi na ɗari da arba'in da uku buka'uhu sallallahu alaihi wasallam alabinihi ibrahim a hazinar rasulu sallallahu alaihi wasallam kasiran li wafati ibnihi ibrahim wata haɗa latdumu'uhu sharifa ruhi fidahu sallallahu alaihi wasallam ala wajibatihi sharifatai wajibatai sharifatai ويتبين ذلك من الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف آه رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا, يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرجى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ففي هذا الحديث الشريف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن دموع الرحماء من الناس دليل على رحمتهم حيث قال إنها رحمة كما أنه ذكر ثلاثة حقوق يجب الانتباه بها إليها وهي أولا حق الأب نرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبا يحزن لفقدان ولده وقد كان البكاء في هذه المواكب يعد في العهد الجاهلية عيبا لذلك فإننا نرى من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعجبوا لأمره قائلين وأنت يا رسول الله لكن بكاء أي أب على ابنه شعور أبوي أبوي فدري وإن لم يفعل فهو دليل على أنه لا يملك الأبوة الكاملة ولا الرحمة المثالية فحق الأبوة أن يبكي الأب عندما يفقد, يفقد ولده لكن دون مبالغة في البكاء وليس لأهل أن يمنعه فعل ذلك ثانيا حق الابن يقدم الإنسان الغاري والنفيس من أجل أبنائه ذاك أن ابنه, أن ابنه يعد قطعة من روحه ودمه, ودمه لذلك فإن الأب يتأثر آه بكل التوازن التي تأسف بابنه وهذا من الحقوق المشروعة لكل ابن على أبيه ثالثا حق الله فإن الإنسان خليفة الله في أرضه وكل ما نملكه هو في الأصل ملك لله وكما أن جسدنا وصحتنا نعم أنعم الله بها, آه بها الخالق علينا فإن أبناءنا وجميع أقربائنا الذين نحبهم أيضا نعمة من عند الله سبحانه ومن ثم لا يحق لنا أن نغضب عندما يسترد الله أمانته التي أعلانا إياها وألا نفس القول بأن هذا هو حق الله كما أنه دين لا بد من الوفاء به mala ya ce kukar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lokacin rasuwan ɗansa sayyidina ibrahim al-mu'azzin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin ciki sosai da rasuwan sayyidina ibrahim har hawaye ya zuba a cikin fuskarsa bai girma shine mala ya ce wato fansan raina fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ni ma raina fansa ga manzon Allah yau kuma haka ko? na yawa amala ne ya faɗa ya ce ruhi shi ya ce ce nima na kwaikwaye shi yawa ya ce hawaye zuba a fuskansa wato anan ya ce za mu gane haka a hadisin da zai zo an samu hadisi daga anas dan malik ya ce mun shiga wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam a muka samu abi saifin kain shi wani abi saifin kain wato mijin mai renon sayidina ibrahim ne mijin mareniyar sayidina ibrahim shine wannan wa kana za'iran shi za'ir shine miji wanda yake na mai ake kiran shi reno yaro in kawo shi reno gida to mijin matan shine wannan suna nashi shine abi yusuf a abi saif to ba inda ake rena sayyidina ibrahim bai da lafiya sai manzo Allah ya je gidan dan ya duba shi a lokacin nan maza Allah ya ɗauki shaidina Ibrahim ya sumbance shi ya sanya shi a jikinsa ya shishire shi sannan ya ajiye shi wato lokacin bai da lafiya zuwa na biyu kuma lokacin jiki ya yi zafi zai bar duniya maza Allah sallallahu sallama ya ce sai muka sake shiga wajensa lokacin ran annabi sayyidina Ibrahim zai fita sai maza Allah sallallahu sallama yana zubar da hawaye shine Abdulrahman dan Auf yace ya Rasulullah har da kai shine wa anta ya Rasulullah wato har da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya kai Abdullah Rahman dan Auf ai wannan rahama ce rahama ce shi yasa wani hawaye ma ya kara fita a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace idan wato rasuwa ta faru da man ido yana zubar da hawaye zuciya tana ba samun damuwa ɓacin rai wato amma musulmi ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah ya yarda da shi maza Allah ya ƙara cewa lalle ya kai Ibrahim muna baƙin ciki rabuwa da kai to shine sai ya cewa wannan hadisi mai girma maza Allah yana koya mana cewa hawaye da ke zuwa a cikin a idanun mutane dalili ne na rahama domin ya ce innaha rahama kamar yadda a wannan hadisi zamu gane haƙoƙi na wato guda uku a ciki wanda ya kamata mu lura da su na farko akwai haƙƙin uba wato uba wato ubantaka uba yana da yana da haƙƙi akan ubansa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya nuna uba ne wanda yayi bakin cikin rasuwa da akan rasuwar ɗansa kuma a wannan kuka da ya yi a jahiliya abinda ya sa ka gaskace ya rasu da lahar da kai ana kirga shi a jahiliya kamar aiki ne wanda yake na jahiliya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato shi yasa ma sahabbai suka yi mamaki suka ga annabi ma yana kuka har suka ce har da kai yace ai wannan wato kuka ne na tausayi na uba na tausayi na uba ne ya sa wannan kuka da haka wannan babu laifi a cikinsa wani haka Allah ya halitta duk uba yana tausayin ɗansa wato in kuma uba bai yi wannan kukan ba ya nuna baya jin tausayin ɗansa babu wannan ubantaka a tsakanin su babu rahama wadda ake so don haka haƙƙi ne akan uba ya yi kuka wato lokacin da ya rasa ɗansa amma ba zai yi kuka irin na jahiliya ba na nuhu na jahiliya ba kuma ba wanda zai hana shi dan ya dan mutum ya rasu yana zubar da hawaye kamar da ba wanda zai hana da da iyayensa da su ya zubar da hawaye na sai kuma haƙin ɗa wato mutum yana gabatar da wato mafi tsadan abin da ya mallaka saboda 'ya'yayensa wannan saboda ɗa ai yanki ne na jikin ran mutum da Allah maɗaukacin jinin jikinsa ne da Allah maɗaukacin sarki ya halitta da haka uba za ka samu yana da tasiri kwarai da gaske kan duk abin da ya samu ɗansa wannan kuma haƙƙi ne wanda yake na shari'a na ɗa sai kuma haƙƙin Allah wannan shi ne lalle na uku shi ma ka aminta da shi mutum wato kalifan Allah ne a bayan ƙasa kuma duk abin da muka mallaka asalinsa na Allah ne da 'ya'yan da mu karar kanmu duka da haka jikinmu da lafiyarmu dukkan ni'ima ce da Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mana da haka ƴaƴayenmu ma da duk ƴan uwanmu da muka sani wanda muke son su suma ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mana da haka bai cancanta gare mu mu yi fushi idan me idan Allah madaukakin sarki ya mai da wani abin da ya bamu ajiya na ajiya ne ya bamu da ganin damansa da ikonsa ba wai mu muka ce sai ya ba mu bada mu isa ba ba mu muka tsara ba kuma ya sanya lokaci da za su zo ya samu lokaci da za su tafi da kaga dai mutum ba laifi ya bakin ciki an rabu amma maganar cewa yana fushi cewa don me za a masa haka wannan ba ɗabi'a ta musulmi ba ne a Allah ne ya karɓi kayansa shikenan kuma mutum kada ya manta wannan haƙƙi ne na Allah kuma bashi ne sai an biya me ma'anar bashi sai an biya duk wanda ya zo duniya sai ya tafi ba wanda zai zauna shi yasa imamu shafi'i Allah ya masa rahama duk lokacin da aka je ta'aziyya suka je ta'aziyya ana wa mutum ta'aziyya wani nashi ya mutu yana dan kukumbura sai ya ce masa a'a duba malam yawwa a'a da mu da muke ma ta'aziyyar da kai da muke wata aziya mu ma ba zama rami ba eh karka dauka kamar shi wance ya rasu ya zama masu aziya mu sassake mu muna nan a'a yace da mu da masu ta'aziyya da kai da muke wa mu ma muna kan hanya yawa sai tunatar da mutane wannan Allah wa'ala mene faɗa ba ai amma da wa'azi abin yana ana nan samun sauki wasu za ka ga abubuwan da suke ne an yi da tsohon ba kyau wani ma zai in ka abin dariya ne banda ba a daruwa a wajen kuma su mala'iku ne suka ɗauki ranar suna nan suna kallon mutane jiha ne da muke suna kallon mu wani kauli ya ci har magana ma suke wa mutum sai mutum ya gama wannan ya suna biya ma haddar suke gaya masa malaka ya duba ce a hafkai ba da alhamis na zuwa misali na amma baya ji na misali a cewa kai ma sauran shekara kaza na muna nan tafi ba wai kai ma ba wai zama za ka yi bakiye ta wannan hanyar na shi wanda ya wuce lokacin shi ne kai ma naka yana zuwa da ka ga in mutum ya san wannan ai sai dai ya yi na tausayin da shi ke nan amma maganan hayaniya babu da ai ba wanda ya isa me yasa idan masu hankali ya zo rigimar mulkin nan da ake in ka kalli mutanen duka duka karkace da kukkaɗe da kama da al'amari wajen Allah sai abin ya baka dariya inda 2023 dan waye kai ta na waye san zai kai ta babu sai Allah Allah kaɗai ya san wanda zai kai tanti tanti tirin nan na ka gani kenan al'amarin yana hannunsa sa'an an kai tanti tanti tirin nan sai abin da ya ga dama eh amma duk da haka ba wannan ne ba dalilin da zamu shanta ke ba eh muna ganin abubuwan da ɗan uwanmu suke ta yi na katin zaɓe ai ta yi abin har ya zama kaman wato me yake da suna wato ya wuce gona da iri yanzu na ga wani ya turo mun asibiti ma a asibiti mai asibiti ya ce musu duk wanda ya zo da katin zaɓe ba sai ya biya kuɗi ba kuɗin a ba na sirti mai ba yana da hankali na na yankan kati na yawa na yankan kashi a ba zai iya wani ba na yankan kashi ne har ma ci duk wanda ya zo ko ya kabiya kudin wato consultancy ko kabiya wannan inda kana da kashi ka je a mai da man kudin ka o su kaɗai ne ta dai duk wannan yana gaya ma ga wanda suka ce ba za a shiga turci sai ayi zaɓe kayi katin zaɓe ga sunan ne da haka kira ne ake ta yi wa al'umma duk wanda bai da kati ya yi kati a yi haƙuri a yi kafi kuma ba sani ba gaskiya ne ba gaskiya ba ce ashirin da biyar zuwa na wannan wata zuwa ko ashirin da za a buɗe wajen kafi a igwe su goya za a kawo su da yawa su zo su yi kamar yadda ake sai da katin wayan nan a cikin wajen igwe su goya don wanda ba su yi ba a kowa ya samu ya yi za a kawo su da yawa wajen a yi a taro a yi to a daure eh ga wanda ba su da shi eh to tunda abin ya zama haka lalle a daddaure a yi eh a daddaure a yi sauran kuma abubuwan sai mu baro Allah shi abubuwan duk da za mu iya yi shi za mu yi wanda ba za mu iya ba sai mu baro shi Allah mu lokaci sarki eh Allah ya tsare ni. Assalamu alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد هواجنا قاضي الحاجات ودفعنا الشرور والمساوي يا مقل الأثرات اللهم أخذنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نبتال من تحتنا اللهم أخذنا وخذ جميع ما أوليتنا من نعمك ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله